أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جاوة هل يهلك إلا القوم الظالمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yan uwa assalamu alaikum za mu ci gaba da tafsirin mu cikin suratul an'am za mu tashi inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون Allah yake cewa wato yana magana game da tashin kiyama ku bani labari shine qul ara'aytakum in atakum azabullah kamar tambaya ne ake to yanzu idan azabar Allah ta zo to kuma azabar Allah za ta zo wato tashin kiyama kenan in za ta zo za ta zo ne babu shiri shi yasa yawanci akan ce za ta zo bagatatan wato a furmutse ba cikin shiri ba to idan azabar Allah ta zo wato tashin kiyama ta zo muku bagatatan a furmutse au jaharatan ko ta zo a fili lailan au naharan wato ko da daddare ko kuma da rana bagatatan kamar a ce cikin dare kenan don lokacin da yawanci in abu ya zo a da daddare akan tara ba a da shiri jaharatan kuma da rana wato kuru-kuru ido na ganin ido to idan tashin kiyama ya zo ko da daddare ko da rana Allah ya ce haɗi hulaku to akwai wanda za a halakar cikin wannan azabar illal qaumu zalimuna in ba mutane azzalumai ba wato kafirai kenan ai ma yuhlaku illahu babu waɗanda za a halakar a wannan yanayi sai su dan su ne musu imani da Allah ba na'am وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين نعم فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
Allah ya ce wa ma nursilul mursalina ba mu aiko manzani ba ko kuma ba ma aiko manzani illa mubashiri face su zo suna masu yin albishir ga waɗanda suka yi imani cewa aljanna tana jiran su wa munzirina ko kuma su zamo masu gargaɗi wa duk waɗanda suka ki yin imani a sanar da su cewa wuta tana jiran su wato aikin wato manzani kenan bushara da kuma gargaɗi faman amana wanda ya nasara ya yi imani ya yadda da Allah wa aslaha kuma ya kyautata aikinsa kamar yadda manzo ya koyar fala khawfun alayhi to ranar da azaba za ta zo babu tsoro gare su wala hum yahzanuna kuma ba za su yi bakin ciki ba na'am
والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفعلون
Allah ya ce, Wallaze na kazzabu bi ayatina waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu, su kam ya masu humul azab, azaba za ta shafe su, da ma kanu ya na saboda fasikanci da suka yi, wato suka fita gabarin hanyar Allah, to shi yasa azaba za ta shafe su Allah ya kiyaye mu. Na'am.
لكم خزائن ولا أقول لكم إني ملك إن اتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, lahum ka gaya musu ya annabi, ni ba na da'awa, domin da'awa mummuna abu ne. La a lakum indi kaza'inun la, ba na da'awar cewa ina gaya muku ina gadara cewa taskar Allah gaba ɗaya na wajena ne. A'a, taskar na Allah ne amma yakan baiwa wanda ya ga dama, to ni ma abin da duk nake yi cikin abin da ya ga dama ya bani ne. wala alama gai ni ko ba zan yi da'awar cewa na san duk gaibin Allah ba amma idan ba haka ba a ma'anar annubu'atu annabta ma ma'anarta in mutum ya duba kamus dictionary na na larabci ma'ana annubu'atu wato al-ikhbaru bil ghaib ba da labarin gaibi shine ake kiranta annubu'atu annabta shine ma'ana to kowane annabi ai a zamaninsa yana sane da fiye da abin da sauran suka sani in ya zama abin da ya sani su ma sun sani to da ya wuce su to amma ba wannan yana nuna cewa kuma dukkan ilimin Allah wannan annabi ya sani ba kuma ba wannan yana nuna kuma cewa idan annabi ya fi sauran jama'a sanin wani abu shikenan sai a ce a an ce ya san ilimin Allah ilimin Allah kenan kwata-kwata wanda aka sanar da annabi wannan jahilci ne da kuma kiyayya da kuma naƙasa darajar annabin sallallahu alaihi wasallam don ba su san annabin ba wala la aqulu lakum inni a'lamu al-ghaiba ma ghaba anni ba zan ce muku duk abin da ya faku gabari na na san shi ba ya faku gabari na walam yuha ilayya kuma ba amina wahayinsa ba to ba zan ce muku dole na san wannan ba ban taɓa claiming wannan ba wala aqulu lakum inni malakun da nazo nake kira zuwa ga Allah ba wai ban taba muku da'awar cewa ni mala'ika bane inji annabi in attabi'u ni babu wani abin da nake bi nake aiki da shi illa ma yuha ilayya sai dai abin da aka yi wahayinsa zuwa gare ni qultu kace da su hal yastawi al-a'ma wal bashir shin makaho da mai gani za su yi daidai makaho shine kafiri wanda baya maganin ayoyin Allah balle ya da su ya imani da su basir kuma shine mai gani mumini wanda ya ga ayoyin Allah kuma ya yi imani da su to da makaho da mai ganin suna taba zama daidai ba za su yi daidai ba to Allah ya ce afala ta tafakkaruna to ba za ku yi tunane ba ku san cewa Allah mai iko ne sannan ku bi umarnin manzon Allah to sai sai shi a ƙarƙashin wannan aya da Allah ya ce kulla aqulu lakum indi khaza'inullah daya wala a'lamu al-ghaiba biyu wala aqulu lakum inni malaku uku to waɗannan a ƙarƙashin wannan bayani shehu ya yi dogon bayani maganan sanin gaibi da kuma da'awar cewa shi ba mala'ika bane kuma taskar Allah ban taɓa da'awar cewa taskar Allah a hannuna take ba ban taɓa da'awar cewa ne mala'ika ba ne ban taɓa da'awar cewa na san dukkan aibin a gaibin Allah ba to anan sai shewa ya dogon bayani yace zakara fi hadhihi al-aya Allah ya ambata a cikin wannan aya da muka karanta yanzu annan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam la yadda'i anna indahu kaza'inullah manzon Allah baya da'awar cewa duk taskan arziki na Allah yana wajensa ne a'a wala yadda ilmal ghaib kuma ya faɗi cewa baya da'awan ilimi na gaibin Allah wala yadda annahu malakun annabi bai taɓa da'awar cewa shi mala'ika bane to sai shi waye ce fadda'awa qabihatun dama da'awa mummuna abu ne mutum ya kilemin ba ya yi da'awar abu mummuna abu ne wa in kanat sahihatan ko da'awar da yake ingantacciya ne shi yayi kamar misali an waye gari mutum a unguwarsa duk gaba ɗaya duk tsaron nan duk shi ya ciyar da unguwar ko ko kuma a yana da arzikin da Allah ya bashi zai iya ciyar da duk unguwa to ya zo kuma ya fito yana faɗi duk da cewa in ya faɗa ɗin da gaske ne haka ne zai iya to mutum ya fito yana faɗi to da'awa mummuna abu ne an gane kamar mutum yana da'awar wato wato shi ai arifi ne mutane na irin wannan da'awan mutane ai mahjubai ne ba su san Allah ba ai kaza kaza kaza kaga wannan da'awa na ma'arifa ko da kana da shi to bai kamata ka rika da'awar ba ka bari waɗanda suka ga alama suka ga aikinka su san cewa eh wannan mutumin arifi ne amma kai ka fito kana faɗi wataƙila ma da'awa kake yi ba ma ta gaskiya ba ta ƙarya to ko da da'awa ta gaskiya ne ba a so mutum ya yi shine yasa annabi yake korewa wai waɗannan abubuwan bari ka ji bayani in ji shehu da yace la aqulu lakum da cewa yace ba na gaya muku cewa ba ina gaya muku cewa ni na san gaibin wannan kalma la aqulu lakum ba ina gaya muku bane hadha la yadullu ala annahu laysa indahu wannan ba yana nuna cewa kuma annabin wannan din baya tattare da shi bane a'a ban gaya muku cewa akwai ba kuma wannan yana nuna cewa ba wai kuma babu bane inji shehu la aqulu lakum indi khaza'inullah ba ina gaya muku cewa duk taskar arziki na Allah na wajena ba ne, wa in kana inda ya kaza inullah ko da taskar tana wajena, to ba ina gaya muku cewa na wajena ba ne. An gane wannan? Wala a alamul ghaib kuma har yanzu inda ya ce ba ina gaya muku cewa na san gaibin Allah ba ne. La aqulu lakum inni a'lamul ghaib wa in kuntu a'lamul ghaib. Ka gani? Ko da yake na sani din amma ba ina da'awa ina gaya muku ba ne. wala aqulu lakum inni malak ma'ana wa in kuntu ajalla qadaran ko da yake na fi girman matsayi min al mala'ikati don annabi ya yi mala'iku girma annabi Muhammadu ba to duk da haka ba wa ina ga duk da cewa matsayi na ya fi na mala'ika amma ba ina da'awa ina gaya muku cewa mala'ika bane amma matsayi na ma a wajen Allah ya fi mala'ika in attabi illa ma yuhu alayya ilayya in akwai wani abin da nake bi to ina bin abin da aka yi wahayinsa ne zuwa gare ni sai shi ya sake ɗauko bayani ya ce an rasulu sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la ya tabi baya bin wani abu illa ma yuha ilaihi sai abin da aka yi wahayinsa zuwa gare shi wa haza wannan kalma wannan aya ta dace da wasu ayoyi da yawa cikin alqur'ani yuwafiqu qawluhu ya dace da faɗin Allah da yake cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wannan ya dace da wancan wato wancan aya din wala aqulu lakum inni in in attabi illa ma yuha ilayya bihaza wannan ayoyin cewa in attabi illa ma yuha ilayya babu in ka ga na bi wani abu ba na bin komai sai abin da aka yi wahayinsa zuwa gare ni ya sai shehu ya ce da wannan bayani ne ta masaka babul ulama waɗansu malamai wajen bayani sun yi riko da wannan ayan Allah zai kalu malaman da suke cewa innar rasula laysa lahu al istihad cewa dukkan abin da annabi yake yi annabi baya istihadi wai haka suka ce saboda me wannan aya tace duk abin da yake bi abinda aka masa wahayinsa ne to idan haka ne ba ya da wani ra'ayi nasa ma'ana baya ijtihadi a wajen wasu malamai in attabi'u illa ma yuha ilayya sannan aya ta gaba wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha manzon Allah baya magana bisa son zuciya duk abin da yake yi wahayi ne aka yi masa wai suna kafa hujja tunda yake haka ne babu lokacin da manzon Allah zai tsaya ya yi istihadi bisa ra'ayin kansa saboda lura da wannan aya amma sai shehu ya ce maganar haka ne ba haka bane wa sahihu annahu lahu an yashhida sahihiyar magana dai manzon Allah yakan yi istihadi yana da dama kuma yakan yi amma wa izastihada don lokacin da wata matsala ta zo ai abin da ya sa a yi istihadi akan sami waɗansu abubuwa wanda Allah ne yake warware hukuncin a kai, to akan tarar da wani abin da Allah babu wata aya da ta zo ta ce ga hukuncin kaza kaza to anan ya rage manzon Allah yakan yi istihadi yakan yi istihadi lura da waɗansu ayoyi to wa idan shahada yakunu min jumlatil wayi to wai ko da annabin ma yayi istihadi istihadin sa kamar wahayi ne bi dalili ayata ayati inna anzalna ilaykal kitaba saboda dalilin ayar da take cewa mu ne muka saukar maka da wannan alqur'ani bil haqqi da gaskiya saboda ne lita hukuma bainan nasi bima araka Allah don kai hukunci tsakanin mutane da abinda Allah ya ganar da kai kaga suna kafa hujja da cewa wannan istihadi ne to amma istihadin shi ma wahayi ne dan Allah ne ya nuna masa ko da shi ya tsaya ya istihadi ba wai ra'ayinsa bane amma Allah ne ya ganar da shi to in kuwa Allah ne ya ganar da shi ai shi ma ya zama mai ya zama wahayi idan tahada wara'a ra'ayan to kenan idan manzon Allah akan wata mas'alar da Allah bai magana akan ta ba sai ya ga wata wani ra'ayin da ya dace ya ba da hukunci da shi yakunu mimma amara Allah bihi fil Qur'an to ai za a dauka shi ma abinda Allah ya umarni da shi ne a cikin alkur'ani dan man Allah ya ce masa wato kai hukunci bima arakallah da abinda Allah ya nuna maka ya ganar da kai fa huwa ijtihaduhu to wannan ijtihadin sa ne amma fa huwa ijtihaduhu waye to ijtihadin da manzon Allah ya za a dauke shi a matsayin ne saboda an ce wahayi ne saboda me Allah ne yake kai hukunci bima arakallah to ashe in ya tsaya yayi tunani Allah ya ganar da shi ya fahimtar da shi wani abu to ai Allah ne ya nuna masa to ai ya zama me ya zama ijtihadi wa sadaqa man qala daga cikin malamai wanda yake ce innahu yajtahidu cewa eh akwai lokacin da manzon Allah yakan yi ijtihadi kuma ya halatta gare shi yayi wa man qala innahu la yajtahidu da malaman da suka ce a'a annabi baya ijtihadi to dukkan su dai sun yi gaskiya in aka lura da istinbati wanda shehu ya bayani a yanzu in yattabi'u illa ma yuha ilayhi duk abin da ka gani ya bi to abin da aka masa wahayi kenan to su ne na ƙarshe waɗanda suke ce annabi baya istihadi duk abin da yake hukunci wahayi ne wa minhu daga cikin malamai kuma ba ma istihadi ba akwai man abdalal qiyasa suka ce qiyasi ma a shari'a ba su yarda da da shi ba to amma masadirul tashri'il islami abubuwan da ake gina shari'a yadda masu usulu suka tabbatar abubuwa guda hudu ne akwai alqur'ani akwai hadisi akwai qiyasi akwai ijtihadi sahihi waɗannan su ne ake gina shari'a akai to waɗancan malaman suna so su rusa wannan guda biyu na ƙasa su mai da abin duk abin da kaga annabi in dai annabi ne to ka ɗauke shi a wahayi saboda an ce yayi hukunci bi ma'arahulla da abin da Allah ya nuna masa fal hukumu shar'i a wajen waɗannan sun rushe dukkan jigogin shari'a guda hudu suka ce abin da yake ake gina shari'a akai shine alqur'ani da sunna kadai kun gane bayani na'am wal qiyas amma in kaga qiyas al qiyasi kuma atadbihi ayatun ukhra wata aya ce ta zo ta yi bayani akan qiyasi inda take cewa fa in na za a tunfi shay'in in kuka yi jayayya akan wani al'amari farudduhu ila Allah ku mayar wa Allah ma'ana ku shiga alqur'ani in lokacin wahayi ne ku jira Allah zai yi hukunci in ba lokacin da aka daina wahayi ne to ku shiga cikin alqur'ani farudduhu ila Allah kenan war rasuli ku mayar wa manzon Allah lokacin da yake da rai wani abu ya zo kuka rasa hukunci to ku zo ku tambayi annabi idan lokacin da ya bar duniya ya wafati to sai ku koma hadisansa kaga war rasuli kenan to shine Allah yake cewa to idan aka rasa wannan wa idza fa in tanazatum fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul ma'ana wa law rudduhu ila rasul da sun mayar wa manzo wa ila ulil amri minhu da kuma ma'abota al'amari malamai daga cikin su ko shugabanni la alimahu allazina yastanbitunahu minhu an zo maganar istinbadi to istinbadi kiyasi ne an gane to shine karshe Allah yake cewa afala tatafakkaruna shin ba za ku zamo masu tunani ba yau karkashin aya ɗaya in ka ji irin yadda yake warware ilimi wato sai ka sha mamaki irin waɗannan ya kai ma a rubuta littattafai masu zaman kansu amma duk ya tusa bayanan a ƙarƙashin tafsiri da yake ƙarƙashin ayoyi waɗanda suke magana akan waɗannan hukunce-hukuncen na'am
وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون
Allah subhanahu wata'ala ya ce wa anzir bihi ka yi gargaɗi bihi da wannan alƙur'anin ka gargaɗi Allah zai ya ta'afu na an yusharu waɗanda suke jin tsoron cewa za su mutu kuma za a tada su za a tara su kuma ila rabbihim zuwa ga ubangijinsu to su za ka gargaɗe su waɗanda suka san Allah suka yarda da cewa in an mutu za a tashi laysa lahum min dunihi waliyyun ba su da wani waliyi majibincin al'amari ko ma bayan Allah Allah ne kaɗai majibincin al'amarin su laysa lahum min dunihi waliyun wala shafi'un ba su da wani majibincin al'amari ko mai ceto in ba Allah ba la'allahum yattaquna kai musu gargadi ko watakila yattaquna za su ji tsoron Allah ma'anan dai ayar har yanzu wa anzir kai gargadi allazina yakafuna an yusharu ila rabbi waɗanda suke jin tsoron za a tara su zuwa ga ubangijinsu sun sai laisa lahum min dunihi waliyun wala shafi'un la'allahum yattaqun ba su da wani koma bayan Allah ba su da wani majibincin al'amari ko mai ceto to kai musu gargadi la'allahum yattaqun ko watakila za su kiyaye saba wa Allah subhanahu wata'ala na'am ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين الله يكي ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يا رسول الله kada ka kori allazina yad'una rabbahum bayan Allah nan talakawa miskinai fakirai waɗanda suka zauna suke bautawa ubangijinsu bilgadati wal ashi safiya da maraice yuridu na watahu suna neman yardan zatin Allah an ce dalilin saukan wannan aya anna kubara al mushriki manya manya daga cikin manyan mushrikai atau al majlis al majlisin nabi sun zo wajen mazaunin wajen zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fawajaduhu sallallahu alaihi wasallam jalisan suka zo suka tayar da manzon Allah a zaune ma'ahu Ammar tare da shi akwai bayan Allah nan fakirai na musulmi fakiran musulmai waɗanda sun tare ga jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai banda karban ilimin addini babu abin da suke yi akwai Ammaru akwai Bilal akwai Suhaib akwai Salmanul Farisi faqara'ul muslimin fakirai ne na musulmai ba su da komai su bayan farko sun tare banda lazimin su da wazifan su ba wani abin da suke yi su ne ake kiran su ahlus suffa ahlus suffa ko su ne sufaye na farko duk wani sufi na duniya to waɗannan sun riga shi to waɗannan manyan ƙurayshawa da suka zo wajen annabi fa kasabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam suka yi magana wa annabi cewa amma tastahayi an tujalisa haula yanzu ya rasulullahi Muhammad baka jin nauyi da jin kunyan zama da waɗannan mutane masu ragga masu tsumma suna warin da shi baka jin kunyan zama da su kana babban mutum duk duniya ta san ka utrudhu muna ba da shawara kawai ka kore su in ahbabta an nomina bika in dai mu dinnan manyan gari kana so mu yi imani da kai mu rika zama da kai to ka kore su don mu ba za mu haɗa zama da su ba idan kai haka wani jali suka sai mu rika zama tare da kai ana tattauna al'amura qala rasulu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya ce a'a ma ana bi taridil mu'minin sai kawo ayan nan da take magana akan mutane annabi nuhu da shi ma suka ce ya kori talakawa yace wa ma ana bi taridil mu'minin annabi ya faɗi haka kalu suka ce to idan baka zaka kore su ba to ga shawara idan ittakiz lana majlisaini to sai ka tsara mazauni guda biyu da na manya da na talakawa majlisan tujalisu fihi alfuqara ɗaya mazaunin na zaman talakawa ne yawa ran da zaka zauna da su to mu ba ruwan mu wa idza ji'naka ta'azzalna nanu fi majlisi duran da muka zo wajenka sai mu waru mu ajiye mazaunin mu daban ba za mu haɗu da su ba fi majalisin wahadin fi majalisin wahadana mu zauna a wajen zama mu kadai a wajen hatta nasaba thumma tujalisuhum in shida in ka tattauna da mu ka gama to in ka ga dama kuma sai ka ci gaba da zama da mutanenka amma lalle muna ba da wannan shawara fa qala umar sayyidina umar to ya ga manyan gari ne yana tsammanin kuma tun da in suka musulunta to sauran fa duk wato abin ba matsala duk kowa zai miƙa wuya sayyidina umar ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innahu yaqbalu minhum hadha ya karbi wannan shawara ayi haka din tunda majalisa biyu ne lokacin da kake so kowanne zaka zauna da su liyanzuru hal yahtadu amla a jaraba a gani in aka yi hakan za su musulunta su bi annabin ko kuma ba za su bi ba fara da nabi sallallahu alaihi wa sallam an yakbala minhum zalik annabi sai shawaran watakila dai bari ya karbi wannan a jaraba a gani ragbatan fi hidayatihim saboda kwadayin ko za su shirya tunda manyan gari ne su ne manya faqalu mur man yaktubu laka kitaban To idan ka yarda to ka samu wanda ya iya rubutu cikin mutanenka don a rubuta yarjejeniya. Bidali, fada a Ali ya kira Sayyidina Ali, wa arada an yaktuba. Sayyidina Ali to shi ma har yayi niyyar zai rubuta fa nazala. Sai wannan aya ta sauka hadhihi al-aya wala tadrid alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Allah ya fada ko kusa kada a kori kada ka kori waɗanda suke bauta wa Ubangijinsu safiya da maraice suna neman yardan zatin Allah. La shay'an min aradid duniya ba wani abu suke nema na kayan duniya ba. Wasu ne da waɗannan mutanen yace wa humul fuqara su ne fakiran Makka su Bilal su Suhaib da aka faɗi su Salman al-Farisi. Wa kana al-mushrikuuna ta'anu fihim domin mushrikai manyan gari manyan Makka waɗanda ba su musulunta ba suna nan suna tsami sun yi suka game da su wa talabu an ya dahu sun nemi cewa annabi ya kore su liyu jali su dan su sami zama tare da shi faƙala umar to daga baya sai na umar tun da aya ta sauka ai shi kenan ya janye sai ya ce a atazir ilaika ya rasulallah ya annabi ina yankan hanzari game da abin da na yi a yaje mini لأنه أشار إلى قبول هذا الرأي don da farko ai ya bada shawaran a karɓi ra'ayin raba majalisi mazauni guda biyu wa hadha nuh alayhi salatu wa salam lamma amaruhu bi qad du'afa'il mu'minin ai ga annabi nuhu nan shi ma an taɓa yin haka a zamanin sa yayin da aka neme shi cewa ya kori raunana na mu'minansa masu fama da talauci masu ragga tsumma da kwarkwata da warin datti shi da kansa ya ce ma ana bi tsaridil mu'minin ni ba zan kori mu'minai ba wa rasulu sallallahu alaihi wa sallam awwalan ajaba manzo Allah da farko ya amsa zai yi haka amma sai ma ana bi tsaridil mu'minin walakin li si'ati rahmatihi saboda yalwan tausayi da rahama na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lamma talabu minhu an yaj'ala lahum majlisaini da suka nema cewa manzon Allah ya sanya musu gurin zama biyu na manyan gari da kuma talakawan gari miskinai sosai yayi sha'awa ya amsa amma me ya jawo ragabatan fi islamihim saboda yana kwaɗayin ya ga sun musulunta mala ila hadar ra'ayi sai ya karkata ya karɓi wannan ra'ayi hatta na hauhu Allah tabaraka wa ta'ala Allah da kansa shine ya hana shi wa hadha la yadullu ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam khalafa wannan ba yana nuna cewa manzon Allah ya saba da abinda Allah yake nufi bane au annahu ghairu ma'sumin wannan ba yana nuna cewa annabi wato ba ma'sumi bane da qaulihi fi akhir al-aya saboda Allah yana ya faɗa a ƙarshen aya idan kai haka fatatrudahu zaka kore su in ka kore su kuma fatakuna min az-zalimi zaka zama daga cikin wanda ya zalunci kansa ya annabi ma azama ala fardihim babu wani abin da ya sa manzon Allah ya yanke shawarar cewa zai kore su innama ala mudarati haula wai saboda mudarati ne jan hankalin waɗannan shi yasa amma har ya amsa wa huwa yaqulu saboda manzon Allah ya yarda cewa wajen mu'amala in zaka yi mu'amala da mutane ana buƙatan ai mudarati mudarati shine wato siyasar zama shi ake kiransa mudarati ya ce bu'istu mudariya fatadaru ni da aka aiko ni an bani dama in yi mudarati siyasar zama saboda haka kuma ku zamo masu siyasar zama wani bayani yana cewa durma addari kaifa madara ka rika juyawa tare da zamani yadda zamani ya juya wallabibu mandara mai hankali shine wanda ya mudarati durma annasi a ma dumta fi darihim wa darihim ma dumta fi darihim kai mudarati da su matukan kana gidansu wa ardihim ma dumta fi ardihim ka yardar da su matukar kana kasarsu to wannan dai duk manzon Allah da niyyar mudarati ne amma ba wai da niyyar raina waɗannan bayan Allah ko su ba komai bane kuma niyya yayi bai mai aiwatar ba Allah sai ya saka shi a hanya yace kare kuskura yayi haka falamma nazalat al-aya to da wannan aya tace kar ka kuskura ka kori waɗannan miskinai an gane to me ya faru to maimakon koran waɗannan matalautan tare da nabi sallallahu alaihi wa sallam al-mushrikin mushrikan ne yace kun gani ku yi tafiyar ku su din ya kora bai kori waɗannan wato miskinai masu fama da talauci ba wasammama ala mujalasatil fuqara ya ci gaba ya dage ya ci gaba da zama da fakirai ma alaika min hisabihim min shay'in hisabin waɗannan wato lissafin ko kuma wato hisabin da Allah zai yi akan waɗannan a ranar lahira dan ba su yi imani ba ba za a tambaye ka ba yawa so za a tambaya kai ba za a tambaye ka cewa me yasa ka bar waɗannan ba su yi imani ba hum qalu haula'i laisu bi sadiqina bi islamihim wai sun ce wai waɗanda annabi ke zaune tare da su ba daga cikin suke akan musuluncin su ba innama hu fuqara ai talauci ne ya kawo su kusa da annabi wai su rika cin abinci ya ishi una bi mujawaratika sun zo ne wai don su rayu a kusa da kai dan haka ka kore su amma ƙarshe me ya faru annabi waɗannan manyan garin su ya kora ma alaika min hisabihim min shay ma alaika min hisabihim min shay babu wani abu a gare ka wanda za a tuhume ka da shi na hisabin waɗannan manyan ƙurayshawa wa ma min hisabika alaihim min shay kai kuma hisabin da za a yi maka baya kansu ba ruwansu da kai ba ruwanka da su fataturdahu balle ka kori waɗannan bayan Allah mutanen kirki fatakuna min zalimi ka zamo daga cikin wanda ya zalunci kansa ai in fa'alta zalika in kai haka kai kamar wanda ya zalunci kansa kenan to sai anan sai shehu yace annasu aqsamu mutane a wajen Allah kashi kashi ne akwai abna'ud dunya akwai yan duniya duniya kadai ta dame su yuriduna duniya faqat Allah kawo duniya kawai ba ruwansu akwai masu cewa da kunyan duniya gwaddama na lahira akwai su duniya kawai faman kana yuridu harsal akhirah sai Allah ya ce duk wanda rabon lahira yake nema nazid lahu fi harsihi za mu ƙara masa akan rabon nasa mu yi ta bashi ina ce duniya dai za mu bashi kuma mu ƙara masa wa man kana yuridu harsal akhirah wanda a harsal oh subhanallah na bata karatu man kana yuridu harsal akhirah wanda rabon lahira ne yake nema to in muka bashi har da ƙari tunda ya san Allah saboda haka yake aiki don lahira nazir lahu fi harsihi za mu bashi har mu yi masa ƙari akan rabon da muka tanada masa amma wa man kana yuridu harsar duniya nutihi minha wanda rabon duniya kaɗai yake nema to duniyar za mu iya bashi amma wa malahu fil akhirati min nasibi amma a lahira bai da wani rabo tunda ya zaɓi duniyar ne kuma ya aiki domin ta don haka bai bi Allah ba bai bi koyar manzon Allah ba bai zauna da bayan Allah lafiya ba duniya kadai to nutihi minha za mu bashi duniya amma wa ma wala hu fil akhirati min nasib kaga kashi daya waɗansu mutane haka suke wa abna'ul akhira akwai kuma waɗanda lahira ce kadai damuwar su ƴan lahira ne su yuriduna al akhira a rayuwarsu duniya a lahira kadai ta fi damun su don Allah ya ce wa man arada al-akhirata wanda ya nufi lahira da aikinsa wa sa'alaha sa'ayaha yayi aiki irin aikin lahira wa huwa mu'minun amma sharadin farko yana mu'mini ya yarda da Allah fa ulaika kana sa'yuhum mashkura to waɗannan aikin su abin godewa ne a wajen Allah kaga mutane kashi na biyu kenan amma akwai na uku wa ahlullah waɗanda Allah kawai shine damuwansu yuriduna wajha Allah suna neman yardan zatin Allah ne tabaraka wa ta'ala shine Allah yake cewa waɗannan mutane kenan wala tatrudul ladina yaquna rabbahum bil ghadati wal ashi kada ka kori waɗanda suke bautawa Allah safiya da maraice yuriduna me yuriduna wajhu sune kashi na uku su yardan zatin Allah kawai suke nema kaga suka tare a gaban annabi sai in za a tafi yaki sai karɓan ilimi na musulunci wanda annabi yake bayarwa a kullum irin su abu huraira zaman kenan la yuridu na duniyan wala ukhra su ba lahirar ma ba ita ce kwaloluwan damuwar su balle duniya Allah ne damuwansu su yarda da Allah Allah yarda da su su zama mutanen Allah alkhawasu ke bantattun mutane idza tazabahumul haqq Allah ya ya fuzge su sun yi fana'i sun rasa kansu wanda in an faɗa mutanen suka rude ko maganan fana'i alhali magabatansu duk sun yi magana magana kan fana'i in ka kalle wato akwai wani littafi wanda sharif ya yi bayani akan shehu usman akan akan ibnu taymiya zaka ga martabobi na fana'i ibnu taymiya ya yarda da fana'i amma waɗannan wato kannukan farauta da suka zo daga baya ibnu taymiya shine jigon tafiyar amma ibnu abdul wahab sai ya zo ya fi shi muni dan dukkan rigingimu da ake samu a duniya bisa fatawoyi ne da rubutu wanda ibnu abdul wahab wato wanda ake dangana mutanen sa cewa mutanen wahabiyawa din nan wanda a karkashin su ne mutanen nan masu izala suka fito da sauransu saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya furgi su wato keɓantattu daga ina ya firgo su min yadda duniya da suna hannun duniya ne sai ya kwato su a hannun ita duniya fa khassahum lil akhirah sai ya keɓance su ya mai da su mutanen lahira wa amma kawasul khawas amma keɓantattun keɓantattu fa salabahum duniya wal akhirah duniyar ne aka kwace a hannunsu da lahirar wa ikhtassahum li mushahadati wajhi al-karim sai ya keɓance su da kullum ganin zatin Allah mai girma sun yi fana'i kullum ba sa ganin komai sai ma sai me la ilaha illallah hmm? babu komai sai Allah hum ahlul lahi waɗannan su ne mutanen Allah shi yasa shehu in yana magana yana tafiya kaman kana tafiya ne da mutumin da ya san daji kuna tafiya kana kallon sa in yayi haka sai ya bace maka sai ya fito hanyar da ka saba bi to sai kaga kuna tafiya ana tafiya in yayi haka saboda ya tafi da nisa ya san gurin ya san inda ake tafiya na'am bismillah وكذلك فتنا بعض بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا Mm.
أليس الله بأعلم بالشاكرين Allah ya ce to yadda ka gani din nan an ce manyan gari ne masu kuɗi masu mulki suka ce a kori talakawa aka yi ta rigima aka yi ta maganganu har annabin Allah abin ya zama fitina kamar jaraba sai da Allah ya sauko da wahayi ya yanke hukunci to haka Allah ya saba yi sai da masu hali da marasa hali kullum ana jarraban juna da juna su matala eh, masu hali suna ganin wanda bai da shi mutuwan zuciya ne haka kuke kullum ku rika matsawa mutane kun ki ku tashi ku nemi abin kanku kaza kaza kaza kaza su kuma waɗanda ba su da shi su ce haka waɗannan suke marasa imani Allah ya haɗa abin ya ba su amma ba su da tausayi ba sa taimakon wanda bayi da shi kaza kaza kaga jarraban juna da juna saboda haka wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd kamar yadda ka gani inna haka muke jarraban sashi da sashi a jarabi masu mulki da talakawa a jarabi talakawa da masu mulki a jarabi masu kuɗi da fa- mu- fakirai a jarabi fakirai da masu kuɗi haka ake jarraba juna an gane ko a liyaqulu dan su rika cewa su manya-manyan da kuma ainihin masu kuɗi su ce a ha'ula'i manallahu alaihim bin- min bainina yanzu waɗannan da muke raina su dinnan su ne za a ce an musu ni'ima an musu baiwa mu muna zaune ai ba zai yiwu ba ai tun da yake tun asali ma muka zama mu ne ma- manya kuma mu ne masu kuɗi ai in Allah ne ma Allah ya fi damuwa da mu ne shi yasa ya bamu su bai basu ba to alaysa Allahu bi alahu bi shakiri ashe Allah zamo shi ne yake sane da masu godewa ma'ana ya kamata kowanne ya gode wa Allah wanda suka samu su gode wa Allah ba ba'a da gori za su yi waɗanda suke da shi ba wannan aya da Allah yake wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd haka muka saba yin musashi mu mujarrabi sashi da sashi inna Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala bayana bainal hudud ya kawo bambanci tsakanin rabo da kowanne yake samu an gane karatu faja ala sharifan wani aka sanya shi wato babban mutum ne shugaba ne Allah ya sanya shi wa wadi'an akwai kuma kaskantacce wanda ba kowa ba talaka wa ganiyan wani kuma aka bashi rabo mawadaci ne wa fakiran kuma aka bashi wani aka bashi matalauci ne kaga haka Allah yake raba huzu rabo tsakanin mutane to yin haka din sai ya zama fitinatan ya zama jaraba tsakanin waɗannan bangarori guda biyu fatana biha ba'dhum bi ba'd ko ko ba'dhum bi ba'd Allah ya jarrabi sashe da sashe aka rabi jarrabi sashen shugabanni aka jarrabe su da talakawa aka jarabi mawadata aka jarabe su da fakirai haka Allah ya kawo don a jarabi juna asharif wal ghani ɗaya ɓangaren wannan a tarar babban mutum ne ko kuma wannan a tarar mai kuɗi ne in aka ce sharif mai mulki kenan mai wani matsayi ghani kuma mawadaci mai kuɗi to waɗannan mutum biyu idza shakarullah in suka gode wa Allah ai baiwa yayi musu an baka mulki lokacin da talakawa da yawa suna karkashin ka wannan kuma an sanya ka mai wadata lokacin da waɗansu fakirai da yawa suna kallon ka to idan waɗannan mutum biyu suka gode wa Allah tabaraka wa ta'ala suk- wa tawada ulil fakiri suka yi wato ladabi ko kankantar da kai wa fakiri suka ga girmansa ba su wulakanta shi ba wal wazi'i kuma suka jar darjanta wanda yake talaka ba kowa ba to waɗannan mutanen kana zalika shukran yin haka din kamar sun gode wa Allah ne ko mai mulki da mai kuɗi muddin suka kankantar da kansu ga fakiri da talaka wanda ba kowa ba to Allah zai ɗauka su masu godiyan Allah ne wannan kenan duk wanda ya sami dama kar ya wulakanta wanda yake bai da komai mai mulki kar ya wulakanta talaka to wannan idan suka yi haka to ya zama shukran minhu godiya ne daga gare su wanda suka yi wa Allah wa idza takabbaru idan ko suka nuna girman kai mai kudi ya nuna girman kai mai mulki ya nuna girman kai wa harramu haqqal masakin kuma suka haramta haƙƙin miskinai ba su ba su ba to anan faqad bataru ni'matallah sun yi butulci wa ni'imar Allah don waɗannan ɗin bayan Allah ne Allah da yake a bashi ɗin kaga Allah ne za ka ɗauka ka bashi waɗannan ɗin ne fa in ka ba su ka bai Allah an gane karatu wal wadi'u wal faqir shi wanda yake talaka da wanda yake fakiri idza hasada su su kuma bari ka ji nasu aibin ba su da shi amma idan suka zamo masu hasada to su ma fa ma shakara ba su gode wa Allah ba su kuma aibin su hasada Allah Allah ya tozarta shi ai Allah kaza kaza Allah ai Allah sai ya kwashi abu wata ran ai Allah sai ya tube shi hasada dai ta tashi to idan fakiri da talaka suka yi hasadawa mai mulki da mai kudi fa ma shakara shehu islam shehu ibrahim yace ba su gode wa Allah ba amma wa in sabara suka haƙura da halin da Allah ya bar su a kai kai talaka ne kai haƙuri kai yadda kai talaka ne kana ƙoƙarin neman abin kanka da kuma fakiri kai yadda kai haƙuri kai fakiri ne kai yadda kana neman gwargwadon abin da Allah ya baka to in suka yi haƙuri faƙar shakara shakara ne matallahi tabaraka wa ta'ala shehu ibrahim ya ce sun gode wa ni'mar Allah tabaraka wa ta'ala kun gane karatu don haka sai shehu ya kawo wani hadisi ya ce annasu mutane akan samu akwai ganiyun shakir mawadaci amma mai gode wa Allah ba mai alfahari mai raina mutane ba akwai kuma faƙirun sabir matalauci ne fakiri ne amma mai tsananin haƙuri ba za ka taɓa jin kwamfulan a bakinsa ba ko kai in aka faɗa waɗannan za ka ce ƙananan mutane ne ba ƙanana ba ne to ikhtalafu fi ayyihima afdal malamai sun yi sabani da ganiyun shakir da fakirun sabir wanne ne Allah ya fito wanne ne fi daraja a wajen Allah malamai suka yi ta sabani kila aka ce wanda ya fi daraja su a ganin su alganiyun shakir mawadaci mai godiyan Allah mai gode wa halin da yake ciki shi aka fi so wakila wasu suka ce a'a alfaqiru sabir matalauci fakiri mai tsananin hakuri wallahi shi aka fi so li'anna rasul sallallahu alaihi wasallam dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana arsala ilaihi alfuqara wata ran fakirai sun zauna sun yi meeting sai suka aika wa annabi min almuslimi fakirai ne daga cikin musulmai suka yi meeting tsakaninsu sai suka aika tambaya wa annabi suka ce ya Rasulallah, zahaba ikhwanuna al'agniya bi jami'il khairati anna, ‘yan uwanmu mawadata sun mamaye su dukkan alheri sun tafi da shi sun bar mu, suka gaya wa annabi. Kuna jin wannan? Abin da ya sa, yusalluna kama nusalli, sallan da muke so ma suna yi, wa yasumuna kama na sumu, azumin da muke yi, su ma suna yi. wa yahujjuna kama nahujju aikin hajin da muke su ma suna yi wa yujahiduna kama nujahid suna jihadi irin yadda mu muke yi wa yatasaddaquna bi fadli amwalihim suna ba da sadakan ragowan abin da Allah ya rage na dukiyarsu mu kuma ba mu da wannan kun gane wannan wa yataquna riqaba sukan sai bayi su yanta su lada ne mai dimbin yawa wa nahnu laysa indana shay'un bangare guda biyun nan ba mu daman ba mu yin wannan an gane wannan laysa indana shay'un ba mu da wani abu wanda za mu yi irin wannan aiki sadaka da ragowar dukiyar mu yantar da bayi ba mu da kuɗi balle mu yi wannan sauran ayyukan kuma duk tare muke yi da su qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya murmushi yace abshiru albishirinku fa inna lillahi manzilatan fil janna Allah yana da wani mazauni masauki a cikin aljanna ma yakunu fiha illa nabiyyun faqirun bari ku ji waɗanda suke zama a wancan masaukin mai kyau wanda ya fi kowanne kyau waɗanda suke zama a wannan mazaunin imma annabi fakiri wanda bai da dukiya aw shahidun faqirun ko shahidi wanda ya je fagen yaƙi kuma fakiri shi yake zama a wancan mazaunin aw mu'minun faqirun ko kuma mumini kuma fakiri ai dai an iso inda ake to wancan mazaunin so aka tana dawa wannan kuna ji wa innal fuqara'a annabi yake ku sani ku yi hakuri talauci wata daraja ce in Allah ya tsora maka yan uwa amma ba, ba an ce kai haka ka zauna ba fa ka dan motsa sai in ya gagara ko saboda haka yadkhuluna aljanna qabla al-aghniya matalauta fakirai za su shiga aljanna kafin mawadata su shiga da kamsu mi ake amin da shekara ɗari biyar nisfu yaumin shekara ɗari biyar shine rabin wuni kenan a lissafin kwanakin lahira min ayamin akhira to da aka yi gaya musu wannan wa qalu sai suka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wannan masaukin shine wannan kalma a rika faɗi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar man qala hadha minkum duk wanda ya faɗi wannan kalma daga cikin ku in tasaddaqa ahadu to da wani mai kuɗi zai yi sadaka misla jabal uhud da dukiyar da ta kai yawan dutsen uhud girma zahaban na zinariya ma lahika bi ajrihi ba zai riski waɗannan da ladansa ba kuna ji to fakirai yan uwa sai suka ita dariya suna munna fa farihu suka yi farin ciki suka tafi wa zahabu suka koma gida wa saru yazkuruna hadha suna ta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wal arfa masu kuɗi suka haddace suna ji kuma sun ji abin da aka faɗa wa gadan da abin yayi yawa ya dame su gobe fakirai sai suka dawo wa raja'u ilayhi suka koma wajen annabi suka ce al'agniyau ya rasulullahi kaga mawadatan nan lamma balagahum ma laqanta lana da suka samu labarin abinda ka lakana mana na, na zikirin nan zakaru sai suka kama su ma suna ta yi ma'ana muna yi suna yi kuma mu ne fa aka baiwa qala zalika fadlullahi yutihi man yasha wannan falalan Allah ne ku yi hakuri Allah yana ba da falalarsa ga wanda ya ga dama an gane to shehu ne ya bayani a karkashin fahimtar wannan aya an gane ku to Allah ya yi haka ne ya fifita waɗansu ya bar wasu da talauci ya ɗaukaka waɗansu ya bar waɗansu talakawa liyaƙulu a ha'ula don su maɗaukakan su da sami damun faɗin cewa in suka ga darajar da Allah ya tanada wa fakirai da talakawa su ce a ha'ula'i yanzu waɗannan ne mannan lahu alaihim min bainina waɗannan ne Allah ya musu baiwa kuma a tsakaninmu mu ne tun asali ga ni'imar da Allah ya mana amma waɗannan a ce suna da wata daraja daban a tsakaninmu bil hidaya su shirya su bar mu law kana ma hum alaihi hadiyun ai da abin da su waɗannan fakirai da talakawa suke kai da kiriya ne na gaskiya ma sabaquna ilaihi ai da mu ne ya kamata yadda muka fi su tun asali yanzu ma ai da ya kamata mu fi su qala ta'ala alaysa allahu bi alaw bi shakiri Allah ta'ala yace ah ashe Allah bai zamo ya fi sanin mai gode masa ba ai su masu gode wa Allah ne don haka ne shirye da su bala eh lalle Allah ya fi sanin waɗanda suke gode masa na'am وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة بجهالة ثم ذهب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم
Allah subhanahu wata'ala yake wa idza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum idan waɗanda suka yi imani da ayoyinmu suka zo wajen kaya annabi ka ce assalamu alaikum ka musu albishir kataba rabbukum ala nafsihi rahmata Allah ya hukunta ko ya wajabta rahama wa kansa ana rahmanu tabaraka wa ta'ala ya ce shine Allah shine ar-rahman wa rahmati sabaqat ghadabi rahmata ta riga fushina inna Allah tabaraka wa ta'ala bashara hadhihi al-umma Allah tabaraka wa ta'ala yayi albishir wa wannan al'umma bi annahu kataba ala nafsihi rahma bisa cewa ya wajabta rahama wa kansa ya hukunta zai ji kan wato bayansa a cikin hadisul qudusi yana ce rahmati sabaqat ghadabi rahamata tausayina ta riga fushina annahu yadda lamarin yake man amila minkum su'a duk wanda ya wani mummuna aiki daga cikin ku bi jahalatin ba bisa son rai ba da jahilci irtakaba ma'asiyatan bi jahalatin ya aikata sabo da jahilci to sai shehu yace al jahalatu jahalata ne jahala din iri biyu ne a ce yayi aiki na jahala iri biyu ne jahalatu dalalati akwai jahala irin na bata na barin hanya ka jahalatul kuffar abinda kafirai suke kai jahala ne amma mai muni mai kaiwa wuta wa jahalatu jahuliyatin da kuma jahala irin na jahiltan wani abu wannan shine jahalatul khawas jahala irin na keɓantattun bayi su ma akwai inda za a kiran su da cewa sun yi jahala amma nasu jahalan aljanna zai kai su sannan jahala kenan aljahalu jahala ne shi kuma jahilci iri biyu ne Allah akwai jahalun billah mutum ya jahilci Allah kwata kwata ya wannan jahilcin yayi muni bai san Allah ba wa huquqi uluhi huquqi uluhiyatihi kuma ya jahilci haƙoƙi na allantaka abinda ya kamata na Allah ne ka jahilci abin baka sani ba ya wannan jahilcin yayi muni wannan irin jahilcin almujibi khulu da sahibihi bin nar yakan wajabta yakan wajabta jahil mai irin wannan jahilcin yakan lizumta masa ya dawama a wuta baka san Allah ba baka san haƙoƙin Allah ba a'a to ai kuma in ka mutu sai wuta kuma sai dawama a wuta wal jahlu alladhi huwa ainul ma'rifa billah jahiltan haƙiƙanin zatin Allah ana kiransa ya jahilta na zatin Allah amma tafakkaru في لا تتفكروا في ذات الله وتفكروا ko au kama kala mai haza ma'anahu in mutum zai yi tunani ba zai yi tunani cikin mahiyatu zati ba hakikanin zati ka ce sai ka sani wannan ka ce baka sanin ba wannan ma shi ma ai sanin Allah ne ya fi karfin ka san shi sani na hakikanin sani amma sai dai ka san sifofinsa saboda haka wal jahlu allazi huwa ainul ma'rifa billahi huwa al jahlu bi kulli zati wannan jahilcin wanda shine ma aka dauke shi akan sanin Allah shine ka jahilci kulli zati hakikanin zatin Allah sai ka bar masa kayansa min haisu ma hiya hiya ta yadda hakikani yadda hakikani yadda take baka isa ka sani ba al mujibu li khuludi sahibihi bil janna irin wannan jahiltan wanda shine sanin Allah wanda shine ka jahilci hakikanin kunhu zati hakikanin zatin Allah wannan ka san Allah kenan wanda kuma shine zai baka dama ka dawwama a aljanna wa hamalaha al-insan dan shi dan Allah yana cewa inna aranna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali ko menene وأسفلنا منها وحملها الإنسان سيتي إنه كان ظلوما جهولا كذا الله يجرى شي ظلوم كما جهول شي ظلوم ne kuma shi jahul ne to wannan jahilin bai san hakikanin kunhu zati ba to jahul ne shi yasa ya karba yana ganin zai iya an gane wa hamala al insani innahu kana zaluman jahulan fa idan man amila minkum su'an bi jahalati thumma taba wanda ya mummuna aiki da jahala da jahilci thumma taba sannan ya tuba min ba'di bayan wannan mummuna aiki wa aslaha kuma ya kyautata aikinsa fa innahu to shi Allah ghafurun mai yawan gafara ne kuma rahimu mai tausayi ne to wannan ayan to sai saura miki nawa to shikenan amma malam gobe sai ka karanta mana ita mun koma don mu dauko daga abin nan don mu yi bayani insha Allah za mu tsaya a nan saboda hukuncin lokaci muna roƙon Allah ya saka wa wanda ya wannan tafsiri da alheri mun dauko ne dan a san shi mai littafin wane ne kuma mabiya yaya suke shin akan sunna suke ko sun bar sunna ko abubuwan da mutane suke faɗa din ne ba haka bane daga gani zaka san mai littafin malamin malamai ne kwarai kwarai da gaske kuma muna bi ne kwabo da kwabo ba ma bari ma mu fita mu ɗebo wani abu a wani guri saboda mun san muna da buƙatar mu kai littafin wannan kawai in muka samu muka bi kuma ana bin mu wanda ya samu ya bi to kuma yana da ma'aluma shi kuma da yawa nan gaba in zai yi tafsiri to sai irin yadda ya sawaka gare shi Allah ubangiji ya saka masa da alheri ku da kuke zuwa kuke sauraron mu Allah ya saka muku da alheri Allah ya saka wa kowa da aljanna Allah ya dada dukkan ayyukan mu masu shirya wannan program da waɗanda suke isarwa a kafofin watsa labarai Allah ubangiji ya saka musu da alheri waɗanda suke kula mana da na'urori musamman daga mun zo mu sami komai a haɗe to Allah ubangiji ya biya bukatunsu Allah ya saka musu da alheri in wani ma na fama da talauci to Allah ya yi masa in wani yana bukatan aure Allah ya bashi in wani yana bukatan ilimi ma amfani Allah ya bashi mai bukatan kuɗi ma Allah ya bashi mai bukatan gida Allah ya bashi mai bukatan aiki Allah ya bashi mai bukatan wata sana'a Allah ya bashi duk wanda yake da damuwa Allah ya yi masa Allah ya sa mu shiga da imani rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ونادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين